الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خسرون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
إن فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala cikin ikon shi ya kaddara mu a markar ahalus sunna wal jama'a wanda ke barkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 27 ga wata na shawwal hijira shekara 1446 wanda ya dace da 25 ga watan hudu 2025 a karatunmu na ƙarshe sati da ya gabata mun tsaya aya ta 65 cikin surta zukhruf shalakan yau za mu tashi aya ta 66 kayan nan akwai tambayoyi kuma kayan tambayoyi muna buƙatar a sa tsohuwa malam alarama malam muhammad allah ma tsohuwar shi rasuwa a daren litinin ne ku daga ladi ku ran ladi yana masu rasuwa a can garin megatari ta nigeria to gina ya je kuma ya dawo kina sa cikin addu'a alamar fulla wa rahama da daga wata amma ka da zuwa wasu da kala wa basirar na wasu da barka ina mata haka allah shi kan ta gafuta mu sai tambayoyi ta harko yana maganar cewa ya tashi gidansu baban shi yana da mu'amala ta halak da haram to yanzu ya tashi ya girma yake tambaya me abin yi to shi wanda yake yaro ne bai da takalufa dora mai yaunin kaza ne aka yi ta rike ga uban amma yanzu ka kan ka kawo hankali ka girma abinda yake mas'alar mutum wanda yake mu'amala akwai halak akwai haram a duke shi amma da yake wajen cikin samun taimiyya sauran malamin sunna suna bayanin akan alwara tsantsani abinda ya yi ka iya ka guje amma ba hukuncin tun duki a ce haram ne gaba da kata'a wasu kan ci wasu kan ce halaka da su ce halaka amma abin da ya yi a kan tsantsani mutum ya guje inda garwaye ne amma an gangare ya ce haramce gaba daya za a mata hukunta haramce yadda halitta ka ci mataka ka shiga hankalinka to ko da a yanzu kenan ka girma abin da ya yi kubuta kakkaci ka yi ta kanka ka nema halakinka shi ya yi sai masana'ar a sati da ya umarcin satin sama ne cikin karatunmu na yi wani bayani akwai kuskure a ciki bayan an sa karatun a wata tasha na ga na shurari kuskuren na bayanin yal hamza da muka yi bayani a nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo umara ta ramuwa bayan sulhu hudaybiya yal hamza ta biyu shi mun kawo bayani ne akan mas'alar yanda jahiliya take kyamar iya mata ko kashe iya mata ma da abin kunya ne a kasami iya mace abin boyewa ne sai ga musulunci cikin 'yan shekaru ya canza aƙidar mutane ya gyara alaƙarsu da ɗiya mata ya gashi a shekara ta shidda ku zama ce ta bakwai an zo makka daga madina umara da annaba ba shi dama ya zo bayan hudaybiya ya zo ya umara sai ga ɗiyar hamza wanda ya barata a nan take makka ta ji labarin yan uwanta sun zo ta biyo su lokacin annabi zai bar gari ta biyo su kai tsaye sai ta ma'ali ya rike ta don ta zo wajen yan uwanta ka za a barta a makka a nan dai abin muka kawo maganar ya gashi ana gwagwarmaya na rigima ɗaukar wannan ɗiya ta hamza tsakanin ali da zai bin harisa da ja'afar bin abi talib kowa iya ta ni ta wace ta wace zai da ali ya ce ɗiya amina ne kuma halatta a ƙarƙashi na shi zai da ya ce ɗan wana ya ce ai ɗan wana ne iya ɗan wata ce shi ma ali ya ce ja'afar ce shi ma ɗaya aminci ce hamza annabi sallallahu alaihi wasallam to ana a wancan bayan sai nace diyar abbas ba diyar abbas bace ba diyar hamza ce masa ada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalmomi ne yabo da duk wani guda uku yace ma ali anta minni wa ana minka alini da kai da abu guda ne kai da ni duk abu guda miki yace ma zaid anta akhuna wa maulana zaid da kuma dan uwanmu ne maulakin mu ne yace ma ja'far ashbata khalqi wa khulqi Jafar kai kama da ni wajen halitta haka kai kama ne wajen halin halin da halitta mu guda da kai Jafar dan ce Jafar kware da Annabi sallama suna kama kware shine ai a cikin shi akwai Jafariya masu cewa ai asali Jibril wajen wajen Jafar aka aiko shi kuskure ne wa Annabi wasu shi'a ai Jafariya suna da wannan akida a takaice nan kurin kamata haka ne dan jini guda ne guda ne kina annabi sallallahu alaihi da Ja'far kamar su guda sai yake ce ma Ja'far ashbata khalqi wa khulqi Ja'far kai ka kama da ni wajen halitta ka wajen halin wannan ruwa Imam Bukhari ya kawo ta menene anan annabi karshe annabi sai ta yi Ali ya doke ta al-khalat bi manzati um ita hala tana matsayin uwa ya aka yi aka kirayi Fatima halatin diyar Hamza bayan Hamza an annabi sallallahu alaihi wasallam menene da hamdu da annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha nono guda kenan anan kenan anan wannan Fatima kaga kamar zaman hada ke alwal kenan alwal me yake cewa alwal me yake cewa me yake ta zama hala halakinta me yake cewa me alwal wa kace annabi ya ba Ali rukun diyar Hamza dalilin alwal ta halakinta dan alaka kenan wayar da Fatima ya ce ya ba Ali da miya ta aka ba Ali annabi ya kwatanta hala yar uwa matsayin uwa a takaice kenan kuran kenan ba iya bas ɗaya wannan ce iya abbas ya hamsu ce ba iya bas ba a takaice kuma mun gani musulunci kwarai ke kula da iya mata da ake ake rigima a kansu sai tambaya ta gaba wannan bayanin mun shayin shi masala ce ta gyaran sallah in sallah an ta rikice da wani wani lokaci an yi a gabana kuma tambaya tana yawa kan abu masalar da ake bayani kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya tashi akan zama na harku kai ya dawo ministan kan falariji in ya meke sai kai ya dawo ya ci gaba da sallah in ya kare sai sujada qabl salam bayan da ne ana shana bayanin kira ga ɗan uwa da yawa ɗan uwa ganin ya tabbata a sunna an sanarwa ta faɗi kuma a ƙarƙon kitabin la ba zan kuli minti wajen karatun ƙur'ani to ganin haka mutum mutane sun kulawa da yawa wajen ƙira'a daga mutum masha Allah ya ƙira'a amma ɓangaren karatun sallah da ba shi da kulu kuma ga mutane san limanci da hawa ma akan limanci amma sallah ta rikici akan hayaniya a masallaci a kasa gano ina ma za wani ce a sake wani ce ba a sake ya a shagar rigima tsakanin liman da mamu kowa bai san da aka saka ba ba ya kamata mutum Allah sa Allah ba Qur'ani ka tsaya kai karatun yaran sallah gaske magana menene yau kana irin shi ne ji ne mun shekarar da abin yau kana a wani masallaci aka tada hayaniya liman ya ƙara raka a tabiya aka yi subhanallah subhanallah kun yi ci gaba mamu suka rabi gida biyu wasu suka zamna wasu suka tashi an ƙare a sallah kamar za a yi a sake sallah ba aka tada rikici to da farko dai masalar in ƙari ne liman kayi ta biyar amma ta sabi inda ba ƙi ne kai ba ƙari mai za ka yi ko ka mai tsaye tun ƙarin sallar ne za ka yi dole ka dawo dole ka dawo ka zamana inda ake cewa ba a dawo barin zama na farko shi ne ba a dawo a minti amma ka ƙari sallar ta biyar amma ta sabi dole ka dawo ka zamana an ƙari ka sojira ba da sallar ta biyu in inda ake da rigima kafin malikiya sai su ce wanda aka ƙara raka ta biyar wanda ya san ƙari ne ya bi liman ba shi da sallah wanda bai sani ba ne bai kai sallah wannan dai man gano na muku bayan annan muka bayani kan su da sawi wannan magana kuskure ce lokacin da liman ya tashi a wajen ku ta biyar ce kun su fana su fana ya ki dawowa kai ma mun bushi za ka yi dole ka tafi shi in ne ki dawowa kun yi kun yi kun yi dawowa duk bishi yakan yi kuma yawa kana a kaci anan shidar yawa kana abin a wakata bace liman a cikin raka'a ta uku ko ta hudu ta uku da biya bar wani abu sai ya bar fatiha sai ya bar fatiha raka'a ta uku kai ka sai bar ko bar ta ba shi yanzu so yake ci ko wannan raka'a da ya bari so ci kan mutunta an ce baka bin shi kaga an barka da mun kaida kun abu liman kurum cewa abu liman kuskure ne kenan an mutu biya kiya dole ku bi shi da haka zai wani limam ya yi haka kuma ya yi fati ya bari daga baya gano in shi tashi kuma askar wani haini dama abin da kamata ƙa'ida kurin liman kun mai tasiri su hana su ba'an layi ko da ta birkin ta ke dawowa sai ku biyu shi don kusan mai sa'ayi tashi na mai tafi tambayi amma kai liman ka sani ƙari da kai haka ce na rikimin dawa dole ka koma ka zamna in ka zamna sai ka sujira ba da sala ka yi ƙarin tsayuwa wannan shi ne abin da ya kamata a gyara a wannan wurin shi da aka a gaba na aka yi shi kuma nan a masallaci na zo masa buki irin na ba a kai shi ɗayan ya karanci malikiya shi neman bai kanci kowace ba an zo na zo masa buki haka islimin ya tashi ana yazi a wanda ya ce a shi ya san an ce an aka sani da gama magana wanda ya bi neman bai sallah to so ya bai sallah ko da sani ya bi neman bai sallah to wanda bai sani ba shi wanda ya aka tara hannu sai ta yi shi kuma limamin bai abin hudu ce ni da kurin dinna maki a cikin dawo to a takaice dai na musu bayani kan cewa irin wannan abin ya zo shi wannan ya karci cikin malikiya tun akan ilimi abin shi amma ga abin da ke daidai sai kuma aka ƙara raka ta biyar don cewa shi da mutum fitsa ma da ya ƙare an gana sallah cewa fitsa ma da ya ƙare shi ya kaji rabe fitsa ma da ya ƙare ki dai shi bai abin mutu kuran to gaskiya a yau kudin gyaran sanin gyaran sallah iya da kuma mutu da su kwarai a tsaya mutum ya tsaya a takaice karatu ne yana muhimmanci in ta ɓaci ko ka ɗaya tana ɓaci ko ka ɗaya ka gyara ta ko ta ɓaci a gyara yana muhimmancin karatu sanin gyaran sallah sai muka yi a takaice bayanin su da sahawi muka yi bayanin da mai bukata mace ya ne kira aika mishi shi a takaice zai rage maka abu da yawa na kuskuren sallah Allah mana mu akan dai ne da mata Allah ma aya ta 66
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون wannan bayani ya gabata baya na bayanin waɗanda bayan hujja ta zo da lemabiyin isa alaihissalam kan irin bayani da ya karara shi manzo ne na allah a mai da'a a bautata ma Allah kaɗai ka gama Allah da kowa ya wannan bayani amma da ce bayan haka sai su ƙungiyoyi fahimtar asa mai bayani sai ƙungiyoyi masu mabiya isa suka samu saɓani ƙungiya iri iri wasu isa annabin Allah na ba kula kamar zaman timon da joba a yau suna kan isa annabin Allah ne manzan Allah ne duk da basu da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma saura wasu ce isa allah ne dan allah ne wasu ce abu uku ke allah tarmita abu uku ke allah da haka sai da sun haka wannan wadda sunan da da miri mai tsarki da allah wasu abu uku ne a sakakin wannan kenan abu uku ke allah da isa da maryam da allah gaba ɗaya haka ko duka allah ne ko ne ya matsayin allah akwai masu ganin abu da yawa da irin wannan kusa a ƙidodin bayan hujja ta zo ƙarara kuma suka bar hanya kamar da sauran addinai wanda namu ma an samu wani saɓani na barin abin da Allah ya hudu ɗokan wani abin bauta ba Allah ba to shi ne Allah ke cewa hal yanzu shin mutane suna jiran wani abu daban bayani daban da suke yasa su imani su gane ko su gane gaskiya illa sa'a da suka jira ba kiyama ba in ba kiyama me ya saura me ya Allah bai yi ba in ba jiran kiyama ko da ta zo musu an ta'atihim bagatatan hum la tun kuma kiyama za ta zo musu da fara la ta'atikum illa bagat ba ta zawa kashi ga ta zo na jiran ta za ta zo muka saka harkokin ta bayani yanda Allah ke bayani kiyama duk da ana alama kaza alama kaza don alamomin za su iya zawa ka baka kawo ba kana tsamanin kaza ne kuka abin tawili kuna nan kwaram za ta ko da an ga alamun aba sama a wani lokacin a rana ce sannan salasar ke cewa za a yi kiyama ana tsakar shagari tsakar harkoki a nabici wani ya zubo ruwa a wurin shaɗin raƙon shi ya zubo wani a kasuwa ya auna yadi iya meta iya zira'i ne wani ya auna ana tsakar haraka ba wata ta kuna jira ta zo wani a kuna tsakar shagari ana za a yi kwara mai tsawa kwara kenan ba wani ka zo ka zo na wata ajiyar ta zo haka cikin za ta zo muku kwara muku sani يتعال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نعم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون نعم التي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين wannan ranar tashin kiyama duk wata soyayya wadda ba ta Allah ba ta ƙare sai ta tun daga duniya ka rike waye masoyinka waye abokinka zan daga cewa gobe kiyama mutum iya ta da wanda yake masoyin shi ka san wa kake so waye masoyinka to duk wata kiyama ba ta Allah ba bakin ta duniya gobe kiyama za ku rinka tsine ma juna wanda aka rayu ba kan gaskiya ba ko suka bi wasu suka ba su matsayi na Allah suka musu biyayya ba kan hanya ba ba magana soyayya ba tsine mai juna maza su amma masu tsoron Allah su ne suke dawwama a cikin abuta hatta a cikin aljanna tare za a rika shagali ana tattaunawa akan abin da aka yi ma na duniya wannan ya tabbata a ƙur'ani Allah ya mu labarin masu imani ba ka labarin labarin ya ta sa'adu
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
كنا مشركين إنكم كنا مشركين ربنا علينا
إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون muna bayanin tattaunawa ta 'yan uwa na duniya Allah ce suna cikin shaddali tattaunawa fa'aqabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu kenan ana tattaunawa za a dogo maganar duniya inna kunna qabla fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhabas samum za a dogo maganar gidan jiya ma'ana la duniya wani kaga dai da a duniya a cikin iyalanmu mun zo cikin halin tsoro kenan sun rayu a duniya cikin tsara Allah suna gudun saba Allah suna neman abin zirgar alaƙasa da Allah wuce fiƙir masu wannan hali ne famannan lawa alaina Allah ya mana baiwa wa waƙana azabu samu ya mana kariya daga azaba ta wuta inna kunna qabla da'u innahu al-barru rahim can da man kai wannan rana na da'u muna kiran Allah shi da innahu al-barru rahim shi kuma Allah mai kyautawa ne mai jikai kina ta kace zama ake aure da irin wannan dai masu maganar masu imani ana zama ana tattaunawa shine har cikin safafin da ke magana in kana da karimi kana cikin tattaunawa da abokai قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
na'am ɗan wannan menene abokai na duniya in dai masu imani ne za a yi fara ta musamman fara ta musamman ta masu imani ana cikin tattauna tsakanin abokai sai mu diba ne mu hanga ya ga babu wani a duniya abokin mu tare muke da shi yanzu babu shi sai ta in yi kana ne kare ya ƙon a ina talamin musamman ina da wani aboki abin da kace min kullum har iya mamaki na kai yanzu ka yarda a idza mitna wa kunna turaban wa izam aina la madinun shi yanzu kai yanzu ka yarda mun mutu mun zama kasa za a saki sado mu kina iya min inkar kan tashin kiyama iya min mamaki ma ya aka yi ma ka yarda da tashi ba ki mutuwa wannan aboki nawa bai gan shi ba zai ce abokin abokin zai ce abokan tattaunawa hal antum mutalli'un ko za mu leka kin tun da bai na aljanna kuma abokin mu ne bai na ko za mu leka wancan gidan haka da Allah ta fattada iya tsinkawa duk girman wuta fara'u fi sawa'il jahim Allah sai bari mun abokin nashi tsakiyar jahim to wani kai ne wa kake ce mini kai yanzu ka rada magana kiyama amma mutu ba gaza to yanzu a fara mai maiti ba mu mutu ba ka ce an mutu gaza zai mai Allah duk girman duk girman muta zai ga kwanta da kai tsakanin su za su ga magana kun kowa ji kowa in wannan da duniya kake magana a cikin Afirka a Rasha daga nan ko daga nan magana ko za ka duka tun miki ana ganin shi a ko ina ana kallon shi a Amurka har Rasha ko ina ana ganin shi kai tsaye a yanzu yanzu ne wannan wannan mutum da adam ne nan zai ce wallahi wani laula ni'matu rabbi da kuntum min mutadin ni ma wanti in gida na turdin wani kadan ashe saura in gida na turdin ni ma sauran kadan ka sauran kadan kai ni ka baro ni laula ni wata rabi in ba dan nima Allah da yamma ba ni ma da ina tare da kai dan wai ana ta amiya almuhim haka ne abukai yanda muke abukai anan masu ta imani wallahi alahira ma haka zamu gobe haka za a ga hikimar Allah subhanahu wataala ya Allah ce ban kama rabi jannatan aljanna ma akwai gidan baki gidan shakatawa da gidan mata gidan matan ka ba mai zuwa ba mai zuwa gidan matan ka daban suke wannan gidan shagali abokai daban sai ka ce jannatan din wannan na matan ka ba mai zuwa amma ana ziyara ta gidan baki gidan shakatawa mu shakata da jinaka jina ziyara ake amma gidan mata da mu ba mu shiga sai Allah ta duwanda imani ya da jannatan shi ne maganar gidan kenan gida biyu ne akwai wannan akwai wannan kenan zama ake ana tattaunawa ana shagali Allah kai mu lafiya yan wadda haka kenan dai Allah ce masoya a ranar kiyama makiya ne ɗan ba masu tsoron Allah ba Allah zai kira ya ibad Allah yana kira ya bayina la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun yau Allah zai kwantar da hankalin masu imani a wani kiyama cewa bayina nan bayina ko ko ba Allah ne a yau ba ku babu damuwa babu tsoro ba bakin ciki Allah ya ɗauke muku duk wannan wata damuwa da kun ciki babu ita Allah zai kirayi wasu bayi ya musu wannan kalma su wayo nan bayi yace allazina amanu الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين kaji wanda za a ma wannan kira Allah ce allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin wanda Allah zai ma wannan kiran ya ibada khufun alaikum bayina ba tsoro ba bakin ciki gare ku sune wanda suka yi allazina amanu bi ayatina wanda suka yi imani da ayoyin mu kuma wa kanu muslimin sun zama to masu mai kauya ga Allah subhanahu wataala ba ga ba shirka musulmi ne gaskiya wa'annan bayi Allah zai ce musu udkhulul janna
وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun Allah bar umarni cewa ku shiga gidan aljanna da ku da matan tuhbarun kuna cikin farin ciki ko cikin ni'ima wannan shine kyautatawa isanin Allah ga masu imani ya gama mutum mata da maza a wuri guda wanda wannan ce mata na ƙa'ida na duniya su ne farko in ma babu su ka mutu gwabro a kofurin in ka akwai gwabaraye a manya ma sama dai akwai gwabaraye isa ya da mutum shasamin taimiya su imamu na wuri mai malin basu mata su taba ne ba kenan akwai nasu wani musamman wannan shi ne maganar alagan zai sa maza da mata gidan aljanna kuma tuburin kuma cikin ni'ima ya lati gaya maka wani abu da ake a wannan wuri ya ce yi tafu alaihi يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون
na'am Allah ce yutafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab za a rika yawo a tsakanin yan aljanna da tururuwa kwanoni tire amma na zinariya haka kofuna na zinariya wannan hadimai masu musu hidima a cikin gidan aljanna kuma nan ku gano bayi na musamman Allah zai shirya masu rabawa bayi ɗan aljanna abinci ba cikin kuma ba magana mai hidima a ɗan aljanna ba maganar hidima ta ƙare a duniya a can kurin morewa ce za ka yi kawo ma za a yi kurin ɗan muka ci ba maganar hidima hatta da Allah ke ba da labarin cewa wannan wudan muhallin wannan ƙananan wannan yara a ba hidima suke muku ba wannan yara na musamman allah ne zai yi su ruwa ta tabbata na sarki ya magana cewa duk wanda ya mutu ko bari ne aka bai dudu inda abu sami sharai da bari da ɗan shekara ɗari da wani abu na gobe kiyama allah zai tada su ayin shekara talatin da hudu ruwa ta tabbata kan cikin ta gibar ta yi ta fata wannan yara ƙananan namu za su tashi su ma ɗan cikakkun mutane ba ɗan laƙuƙu a janna lallan uwu shekara da aka amma ka fada ya wuce shekara ba shekara da shekara da shekara da shekara biyu eh ba akwai aiki kenan a kowa da take masa cikakken namiji haka annabi ba labari kenan waɗannan Allah ne ya san dan adam yake sa Allah mu alƙawarin birki abin zai biji aljanna ya Allah ya halittu wani wani yara ya Allah ka cewa wa idza ra'aytum hasibtu lulun mansura inda zaka yi ce wa وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
inna hadha إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
muna maganar yara ƙananan wani Allah ce wa idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura yace idan ka kalle su zaka yi tsamanin lu'lu'u ne aka watsa gidan aljanna ko ya wala wala wala kenan yawo suke da har su ga yawo bulbul ya kai da kawwa ka gane Allah sai ta wuce da wannan yaran haka suke bisu girma kurum dan ka kalla ka ji daɗi su burge ka annabi suna yawo aljanna suna gyara suna karawa gidan aljanna kawa suna yawo suna gurbiya kamar an watsa du'ulu yawo wala wala suna yawo kuma za ka mutum in ana nan adam ta gano wani abin burgewa ne aka nuna bambiki ana sallah ta ga an sa masa jiddu limar ko wasan wuta ga ina wala wala ga iya wannan mutum ka nan to wannan lu'ulu ne na musamman ɗan aljanna za a yi wani ƙananan yara masu wannan yawo sai Allah ke cewa wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira bawon Allah in kaga wancan wuri Allah kai mu lafiya ce kaga ni'ima ta musamman a can ake mulki ce mulki da girma annabi ya wallahi labarin dan aljanna za ce ka zaba a bashi duniya duniya so goma a ce Allah karama abin da kake so gaba daya sama da mulkin duniya gaba daya wannan talaka da aljanna ne ma Allah ce a can ake shagali Allah kai mu lafiya yace ana yawo bi sihafin min za'ab da kaya tururuwa abin sa kayan abinci na zinariya wa akawamu da abin sha shi ma na zinariya yace wa fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun a aljanna akwai duk abin da rai zai ci sha ya ji dadi duk abin da rai zai ji dadi ya more wa talazzu al-a'yun duk abin za ka kalla ya burge ka duk abin burgewa Allah ya tanadi a gidan aljanna kuma wannan ni'ima gaba da Allah ce wa antum fiha khalidun ba zuwa ake ba a more irin kuncin da duniya ji a wani wurin hutawa a ji daɗi a shakata a dawo gida ba gurgurun sun gare a wannan jin daɗi ne na hana abada wa antum fiha khalidun kuma ta dawwama ne cikin wannan ni'ima Allah ce wa tilkal jannatu وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون lakum fiha لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
Allah ya ce wati- eh, Allah ka ce wa tilkal jannatu allati uristumuha za ce ga ta nan wannan aljanna an gada muku ita kama ce an baka ita in asali dan adam haka magana gado ya gada kowa sun gado wani abu ne wanda ba ka da wahala ko da ya ciki amma ka mora can wani yakin shi ya tara ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan yana kwance ko wani ya fita duniya ma nau'i ya ciki uban ya mutu kuma kuɗi ne ya fito duniya da arziki ba abin da ka yi da waliya amma kuma naka ne kamar kai kane ma shi ta za a ga an gada muku ita ba naku ko ɗaya ba wahala kowa amma mai dalili Allah ce bi ma kuntum ta'malu dalilin abin da kuka aikata sakamakon aikin ku ne Allah ya ba ku ta abin da ke magana cewa Annabi sallallahu ya magana cewa ɗayan ku bai shiga aljanna ɗayan ku aikin kowa aikin ku kadai bai sa ka aljanna na ana maganar aikin ka kadai bai sa ka aljanna sai Allah ya liki baka da ramushi annabi ce ko ni sun ta haka yake hanni tunan an ce menene kenan anan dalilin aiki shi Allah ya ce ala inna rahmatallahi qaribun minal muslimin ita rahama ta da wake ba masu kyautatawa Allah yake ba ita kenan rahama ta Allah ita take lilbe aikin da kai amma aikin ka in za auna bai kai ba a zaka gidan aljanna to amma Allah masu aikin dalilin aikin ku Allah ya ba ku wannan ni'ima ta ta gidan aljanna yace lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun in wata ruwa da imamu maka imamu bukhari ka ruwaya annabi ke cewa qala allah azza wa jalla a'adattu li ibadi salihin ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khata ala al bashar wa qaraw in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfila min qudrat ayn jazaan bima kanu ya'malun annabi ke cewa allah mai girma yana cewa a'adattu li ibadi salihin Allah ya ce na shirya ma bayina na kwarai wani shiri na musamman ce wannan abin da shirya musu ma la'anu ra'a abin da ido bai taba gani ba tun da ko idan waye ido taba gani ba wala udunun sami'at duk ƙarjin labarin duniyarka labarin kayan morewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza baka taɓa jin irin wannan nima da Allah ɗoya wasu bayan shi ba an ta wannan shi ne Allah kamar wani wasu labarai wasu labarai daga cikin dimar aljanna zumuwa madara kazatu duk wannan wasu ɗan somin taɓi ne akwai ni'imar da Allah ne gaya kowa ita ba mai labarin ta ta da mala'iku ya ɓoye maka kurin ca ya ɓoye ca ba idan ba wanda ya taɓa ganinta babu wanda ya taɓa jinta ya ce wala hatsar alaƙar bashar ka san mutum kan zana tun ka morewa in gama kaza da kaza da an samu kaza to duk wani mai tunani kai tunaninka ba wani tunani da zai kai ga wannan ni'ima duk kare baka samu ta yace he kawo annabi kanta wannan aya fala ta'ala musu ma ku sai da muƙota ayun ba wata rai da ta san ma ku sai lahu muƙota ayun irin abin da Allah koye ma wani bayin nashi na horin ciki tamam yace jaza'an bima kan ya'malu sakamakon aikinsu ɗan wakil a takaice aljanna tana nan a shirye Allah ya tanadi na musamman gabanin shi na kwarai wannan ana damar kaza ne kaza ne da a ɗan zaburar da mu amma akwai abin da baka jin labarin sai ka ji Allah kai mu lafiya yace lakum fiha fakihatun a wannan aljanna kuna da duk wani nau'i na kayan marmari komai an shirya kuma yace minha ta'kulun ci za ku yi ba ai wanda kai ne cikin ka yace ko kai ne kaza waka ce kaman kumburi kuma kaman kumburi na kumburi da kai ne cika a ci za ka yi min ha ta akulun kuma ta ta musulun an ci an sha nan duniya an san dai duk girman bila duk yan bila ko ta zinariya ce sai gidan kashi da wuzari ko dukkanta dukkan bila ko ta gidan wace ce ko waye gidan kashi ya gidan kashi da wuzari annabi ke ba labarin cewa ya akulu ahlul jannati wa sharibun wala yatagawwatun wala yamtakitun wala yabulun walakin ta'amuhum zaka isha zaka jusa yace yan aljanna suna ci suna sha amma ba sa kaki haka to haka babu eh balle magana mura a ba mura ya ce kuma babu wutsari babu kashi shi ta'amun jusha karashin musuke ya ce kashinsu musuke wuta ya ce in kai gyatsa kurin ya ce idan kai gyatsa kuma jami gyatsa karashin musuke bayan za ka gyatsa ta kawari ku da su gyatsansu kamshin almiski take Allah kai mu lafiya ya dasu ma kiran baka shi ba tsari da an ga zakon da abin da aka cikin ya huce shikenan ya sabo eh yace yulhamuna tasbih wa tahmid kamar yulhamuna nafs za a tusa ma ayan aljanna idan ka kana lunwashi gashi mu dunwan lunwashi haka suke tasbihi da tahmidi ko da idan kana kana gaji wai gaji da lunwashi he mai tsaya matsala lunwashi mai tsaya matsala ko wai ki gaji da lunwashi to haka za a tusa ma ayan aljanna yin tasbihi da tahmidi yanda muke lunwashi a duniya kaga ba matsala ko dai ta kare Allah kai mu da imani kai mu da imani ne Allah ya ci gaba
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ta baci
لا يفتر عنهم وهم مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين
yanzu mun ji daɗi aljanna kuma ga matsala huta Allah kiyaye Allah matsalarsa wata ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya Isra'ila da Miraj sun gamu da mala'ika Jibril kai da Israfil da Mika'il wata ruwa ta tabbata albani tabbata inganta wata bace ruwa annabi sallama ya ce ya kalli Jibril ya kalli Mika'il da Israfil ya gansu cikin halin damuwa ya ce annabi ke cewa da tarati jibril kalhis da bali na ga jibril ya hwari ya kaskanta da kai da kasan tsimma da kasan sujudi a yadda cikin kaskanta da kai ga tsoron Allah haka na ga jibril ya ce na tambaye jibril ma ni na ara mika alu da haka isa nake ga mika alu cikin damuwa ba dariya kamar cikin damuwa cikin ga mika alu nesa ya tambaye jibril na wasu salama yace inna mika'il lam yadhhaq منذ an khalaqa Allah an-nar ai mika'il tunda Allah ya wuta bai taba dariya ba nake tsoro ka aje shi ma mika'il tsoro yake ba dariya ba magana walwala dan akwai wani abu da yake tsoron ka aje iko na Allah ya wasa shi mukonin wutan ayyumu ne da ita amma kai ko aka ko aka bala'in wuta Allah ke wata ruwa na masalata mai ke cewa sahabbai laukanu fil masajid mi'at alf aw yazidun wa fihim rajulun min ahli an-nar fatanafas fa asabahum nafsuhu la hadrata masjid umman fihi sun ga gidan ruwa ta tabbata haka wanda zaka ta masahabbai kun ga wuta yace wallahi yace anan masallaci suna cikin masallaci ne yace inda mun kai dubu ɗari ko sama da haka dubu ɗari a wannan matsalacin aka samu mutum guda ɗan wuta a cikinmu ɗan wuta a cikinmu dubu ɗari ce wala inda zai lumhashi shi kurin ce da matsalacin da yake kowa zai ƙoli ba shi ba lumhashi kurin da ɗan wuta na gaci ya ce inda mun kai dubu ɗari a wannan matsalacin aka samu mutum ɗaya a cikin 'yan wuta yelun hashi kurin ce wallah masallacin zai kone da yan cikin masallacin gaba daya Allah kiyaye bota abin ne matsayi ce shi sa Allah yake cewa innal mujrimina fi azabi jahannam khalid lalle mujrimai mutanen banza a cikin suna cikin azabar jahannama kuma suna masu dawama a ciki la yufattara anhum wa hum fihi mublisun wannan azaba azaban sa'ada ce azaba ce wadda kullun digiran karuwa yake bai rago ba a saba da ita kullun karuwa take eh ba a ragewa kadan a ce akwai lokacin hutu a dan cire a samu dan dan lokaci na hutawa a la fatrana ba a rage musa ba a doke azaba ko makarantar lokaci wa hum fihi mublisun sana cikin wannan wuta me me abar zama mublis mutumin da ya yi kamar na samun rahama ta Allah sun ƙari can ta iblis abalas kenan su ba su ba rahama ta Allah an ƙari kuma Allah ce ga maka wannan azaba da yake musu wa ma zalamna mu Allah bai zalunci kowa ba ba mu zalunce su ba don Allah ya aiko da manzanni ya aiko da masu wa'azi sun zo sun isar kurin taurin kan mutane ne haka Allah ce ba mu zalunce su ba me walakin kanu hum zalimin su ne azzaliman kansu su suka cuci kansu da kansu ga wani abu zai wakana a gidan wuta wana da ya malik ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
wana da ya malik suna cikin wannan hali na azaba za su yi kira ya malik nafta dun wanda ka ji a kiran malik alahira ya gama yawo alahira a wuta na malik sunan mala'ika ne mai gado wuta suna cikin uwar azaba za su yi kira ya malik da ya gada alaina rabu malik ka rubi ubangijinka ya kashe mu huta neman suke su mutu shi kuma da ce lagudu alayhim fa yamutu ala ce lagudu alayhim fa yamutu a can ba magana mutuwa kuma la yakfa anhu min azabi ya Allah ba a mutuwa azabar da suke nema su mutu saboda ita kuma la yakfa والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور Allah ce wanda zina kafaru musa kafirce ma Allah la yi kwada alayhim sai mutu Allah ce ba a hukunta musu ba Allah bai kaddara mutuwa ba ba magana mutuwa gare su kuma sai mutu balle sa mutu kuma bayan ba mutuwa ba dakiya wala yakhafu anhum min azabi ba a rage azaba ba a rage ta ma ce zalika jaza kullu kafur wannan abin za a musu sakamakon duk wani batili kenan azabul lahira ba a ragewa to suna wannan cikin azasu ka nema ya kada Allah malik ka rige ubangijinka ya kada alaina rabbuka ubangijin ya kashe mu huta qal innakum makisun wata ruwaya suna kira ya malik da ya kada alaina rabbuka malik ka rige ubangijinka mutu kowa su dai sai bayan shekarar dubu a garuwa ta tajima ne sai bayan shekarar dubu suna yi can zai ji yace ya ce an tumaki su mana ba zama ya kama ku eh zama mana ba magana wuta eh sai bayan shekarar dubu zama ya kama ku ba magana wuta bai shorarsu musamman ya ce laƙar ji'inakun bil haƙ
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
Allah ce laƙar ji'ina ban bilhaq Allah zai musu wani gori Allah zai goranta musu cewa ga cikin halin bala'i suna nema a mutu ma mutu daga mutum da ji gudun mutuwa ko a mutu neman gudun mutuwa ma ke to za su nema su mutu na ce ya wakana bayan Allah subhanahu wata'ala ruwa ta tarda har kuma musulun cewa Allah subhanahu wata'ala bayan an sa kowa ga 'yan wuta ga 'yan aljanna fa yunadi munadi يا أهل الجنة فيشربون وينظرون نما يزي وكان الله زبل أمرني أكاو متوى وتكشي قوة za a kawo mutuwa a tsakanin wuta da aljanna Allah za a kira ya'yan aljanna ya ce fashi da buni ya sai dago kai kowa zai dago kai ya kalli wannan ina ka kira wannan sai su diba ta musu tambaya hal ta'rifuna hada kun san wannan mutuwa ce bai santa ba ko ya santa sai su na'am al-maut mutuwa ce yan arzikin sun suka mutuwa sun sai ta ce kuma ya kira ya ahlan nar hal ta'rifuna hada ko dan wuta kun san wannan su ma fa shirbu sai daga kai wa yanzuru su diba sai su ce hada al-maut mutuwa ce lokacin nan Allah subhanahu wata'ala sai ya sa a kama mutuwar a gaban kowa na da launa da rayu muna bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala bayan kowa na ciki 'yan aljanna da 'yan wuta za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna to kiran da za a yi bayan an kira 'yan aljanna kun san wannan za su ce na'am sun santa mutuwa ce an kira 'yan wuta sun san wannan za su ce e mutuwa ce ala ba da umarni a kama mutuwar a yanka gaban kowa zai ci za a ce ya alal jannatu khuludun fala maut wa ya alal nar khuludun fala maut za a yi kira shela za a ce ko yan aljanna ku sani daga yau dawwama ce ba mutuwa har abada yan aljanna su ƙara horin ciki na mutuwa ta ƙare yan wuta kuma dawwama ce ba mutuwa har abada bakin ciki ya ƙaru kenan a maganar cewa mai da cewa sai an tabbatar da cewa babu an ƙare cewa ba huta an ƙare mutura an yanka ta shi ne allah zai ce anan yake cewa laƙar ji'inakun bilhaq an zo muku mun zo muku da gaskiya a duniya amma walakin walakin a kasarku lilhaƙi kanu mahi yawan ku ba ku san gaskiya kaga abin da ya kai yan wuta-wuta mutum ya san gaskiya sarai da gangan mai kiya wannan shi ne babban layinsu mun zo muku da gaskiya amma ku mafi yawanku ba ku san gaskiya Allah ce am abara mu amara am abramu amran fa inna mubrimun
Allah ce am abara mu amaran fa inna mubrimun ko kuwa suna wani kulli ne na makici game da addinin Allah to in suna kulli wani makici ne ka a gane ko ka abu gaskiya Allah ce muna nan muna nan makanna makarar eh makanna me yake ce wa makaru makaram sai makici kuma Allah ce makanna makaram mun kauna zamu ina ce makicin Allah shine makicin Allah Allah ya maida maka ta hanyar da kai yimina makircin ka kullun da kai bai ci kira an kun wani makirci ne kullatu Allah ce fa inna mubudun mu ma muna nan muna kullun namu tabbas kuma na ku bece tunda Allah ya nashi sai Allah zai mai da ku makicin ku akan bakwacin nasara am yahsabuna anna la nasma'u am sirrahum yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun yawwa Allah ka ya ga musu cewa am abramu amaran fa inna muhrim kamar da cewa makaru makaran wa makarna hum la shurun wa makarna makaran sai nasu mina mu musamman Allah kenan ba sa cin nasara Allah ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa jawahum shin wai abin da suke kullawa a ɓoye a yi kuskus da neman cutar da addinin Allah a yi wata shawara a kewace a kewaya nan shin wai suna tsammani ne ba ma jin abin da suke a ɓoye na ganawa bala Allah ke tabbatarwa muna ji muna gani bayan Allah yana gani yace wa rusuluna ladayhim yakatubun ba haka manzo mana mala'ikunmu suna nan suna rubuta duk abin da kuke kullawa ke duk wani mai makirci ga addinin Allah sai mai lokaci kwa Allah ta gaba قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين
duka ta gaba ta gaba.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Mm. Ida.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Mm. Wa وهو huwa allazi- الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
wala ilaha ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته